أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم daga cikin sa annaba akwai cikin munafukai ana samun manista ne ka wanda yake sauraron ka kana cikin kudu balar juma'a to akwai munafukai wanda suna sauraron ka abinda ka karanta da abinda kai wa'azi akan shi akan hudu ba ta juma'a to hatta isa har juni indika har dai lokacin da aka kare hudu aka saka suka wuta da wurinka ashe jin da suke yi ba na ɗauka ba ne ba na ɗauka ba ne kawai su ji ne kamar hira haka kawai su ɗauka hatta isa har juni indika har dai lokacin da suka wuta da wurinka an wuta kuma kalolin da zina utul ilma sai ka sa tambayar da malaman wanda aka ba su ilimi wanda Allah ba su ilimi wanda ake tare da su na sahabbai kamar ibn mas'udu kamar abdullahi kamar wannan ibn abbas da wannan akan izgili kuma za a musu ana musu izgili sai a ce ma za ka da ani ni ɗazu ne yace da ya ce ɗazu me yake wani ni ɗazu ne yake wani wannan me yake wani a ɗan shi suna ganin kawai kamar suna su baka nasara a wata amma a kan shi da su ba sa kala da ɗazin ne su to sai aka ce ulayakan lazina kaga wa'annan su ne allazina taba allahu ala qulubihim wanda Allah ya yi miki shi ne ya yi riki zukatansu da kafirci ya shi cikin wata ba'u sun bi me suka bi ahwa a musar zuciya su kawai a cikin nufaq a cikin marahuci sun bi sun zuciya sun zuciya shi ke ko mana fice mana fice ko shi ke kai kafin
والذين هتدوا زادهم هدى هدى وآتاهم تقواهم
yace to wanda suka sun kuma ba wallazina wanda kuma suka zuranto sun shi kuma jika zadahum hudan sai Allah ya ƙara musu hudun shirya su Allah ya ƙara musu da wanda suke shirya su wancan ga yadda suke ko to wannan su ku ga yadda za a yi su wa atahum taqwahum wata Allah ya ba su takawa tsoron Allah su ya musu ilham ya ƙara sa musu a cikin zuciyarsu tsoron Allah kuma da nisantar nufaƙa ko mana hutu tsoron Allah tsoron wuta Allah ta wafa فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
fahal yanzuruna ba komai ba yan tanzuruna suke jira eh ba komai su kafir nan suke jira illa sa'a sun kiyama sa'a ta zo musu. an ta ce mun ta zo musu haka suke jira ita kiyama ta zo musu bagatatan baraɗe ai ba ja'ata baraɗe ba shirya ba to don hawa faqad ja'a asharaduha sharadin nata ko ya hasuru sharɗin sun mutum ga wani abu daga cikin su ke da kwai sharɗin alama ta shi na alamarsa min ha ka gani gudu sharɗin ba gani ba to kazi alamomin tashin kiyama shi ne aikin annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi da aka yi kaga alama ɗin ina zuwa alama ce ta tashi kiyama ba ga wani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i ya yi isra'i mun nan can ya buga eh, kofa ta shiga ta fara ko aka ce wane ne ko ya ce ni ne da gari suka ce da kai da wa ya ce a da ni da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su an aiko shi eh an so su ne an aiko shi in ake aiko kiyama lokaci ya kusa a eh lokaci ya an aiko shi ya zo eh maza ka mutu ko kaga sharadi ne sharadin alama ne wannan tafiyar tashi ba shi ne zabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi ne daga wannan alamatu min habu sallallahu alaihi wasallam wan shiqa ko wan shiqa al-qabr tsagewar wata ya aya take surai yaka tarabat sa'atu wa shaqala qamar kiyama ta kusa ga wata ya tsaya sai ce in kai annabi ne in kai annabi ne wata ya tsage ya faɗo ya yace wannan wuya ne kai yace wata tsago faɗo su ne ya tsaga ya faɗo su ne kare domin duk ba da gaskiya shi gaskiya zai shi ne tsagewar wata a lokacin masu wadda har da hayaki duka na kudin zancen sun kuma ta duka shi ma yi zancen shi wanda su alamomi ne tashi biya to ya ce fa'an na lahun za a tuhu za a ja a tuhu zikir to ya za su mene za su ya za a yi don ambatan ta yi fa'alam واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
fa'alam ka sani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma dim ka dawwama ala amalika ka dawwama a bisa aikinka na alheri shine annahu lalle la ilaha illa illallah babu wani abin da za a wauta sai Allah ka dawwama kai ka ba da gaskiya kai rada wannan haka kai mai karatu wanda ba ya Allah sallallahu alaihi wasallam wastaghfiru ko wastaghfir ka nemi gafara da zambi da zunubin ka na zunubin ka nemi gafara da zambi yace wani mu'mini na ko da mu'mini ka nemi gafara da zunubin mu'mini da mu'mina ta mu'mini ka ba da mata shine yin istighfar da wallahu lalle Allah ya alam ya san mutakalle da kuma duniyar ku Allah hukumar kuma fa'alam ku san cewa dai la ilaha illallah babu wani abin da za a wa bauta wanda ba Allah ya ce ayyukan ya Muhammad ala ilmika yawa ya Muhammad dum ka dawwama a abin da kake yi na da to ka dawwama kai ya ce bi zalika bi kan tsala ala al-haqqi zan gudan ka wani farkar da mutane a bisa rafkana an rabu ka da daga ubangijin ka ta irin kulle kuma annabi ka nemi gafarar zunubin ka wa illa nakun laka zambi yawwa a wa illa nakun laka zambi to dan wa in lam yakun laka zambi ko da baka da zunubin jirgin ka ga wama yace ne matika saboda ismar ka abin da ke gare yace walakin bi sannadika to dan dai dan mutane su koyi gare ka روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه Buhari ya yi ruwaya daga Abi Hurairah yarda Allah ya tabbata a gare shi yace قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa يقول yana cewa اني لاستغفر الله annabi yace ni ni kaina ina yin istighfar istighfar kullum aksar da yawa واتوب اليه في يوم سبعين مره ina tuba zuwa ga Allah ina tuba ina istighfar ina tuba a kullum akalla a kadar ina yin saba'in yace وفي روايه a wata ruwaya kuma اكثر من سبعين مره yace ina yin ina yin istighfar ina istighfar ya ya ta اكثر من سبعين مره har mafiya da saba'in ba su wata ran yake saba'in wata ran ta kai fiye da saba'in ma inda وجد في رواية أنه قال a wata ruwaya amma ba ta buhari ba قال صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama ya ce إني لأستغفر الله كل يوم مئة مرة kullum na istighfari ɗari
وللمؤمن والمؤمنات kuma in neman gahara ga mulmin ba da فيه mulmin ba إكرام لهم ai kaga ikramin girmamawa ne nan gaba بأمر نبيهم ga al'amarin annabi su استغفار لهم yi musu alƙari musu istighfari والله يعلم أنه Allah ya san maka annabi kun wajen ya kuma masa wa أو سببكم yanzu ya وأسبابكم mutu sarrafi sarraf zuwa بإشغالكم yau wanda shagalin ayyukan ku da بالنهار ga aikin ku da kuke yi da rana ومأواكم kuma ya san makomanku da dare مأواكم إلى مضاجعكم بالليل makomanku zuwa kwancin ku da dare أي هو عالم Allah.
بأحوالكم.
ku shi Allah masani ne bisa bi a hawalikum da dukkan kowane irin halin لا da يخفى عليه شيء dan wani abu bai kulluwa da shi منها yau wanda ga wani وحده وقلوب to maza ku kiyaye wannan والحساب للمؤمنين وغيرهم wannan zancen da aka yi wa da mummune da kowa kowa ya shiga ciki shi ne ce wanda ta ta kaji kenan eh, sai kai ka ga lissafi ka ga a kullum kana istighfari nawa ka lissafi kana yin nawa ka ga shi annabi kai yana yin daga saba'in zuwa ɗari kullum kai kana yin nawa a kowace sallar nawa kake yaya kake kai kaɗai ko ka tabbata amma ga haka kan نبت الله
to shi da annabi ka yi shi kai shi ma shi kai shi ma yana yi aksara min saba'in a yanzu kuma yana yi
to ka Thank dauki wannan kaɗan ne in kana dubu goma kai ma yi to ya rana yo in ka iya ita yi kawai
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم
waya kudin da na amalu kaga wanda suka ba da gaske su ma ɗalaban lil jihadi ko neman jihadi Eh. to har su me suka ce sai suka ce laula nuzulat Sura.
sura dan me ba a farko ba sura a yaki mutum kaji mutum ko dan me ba a farko ba sura sura da za ta zo ta yi zancen jihadi mu je mu yi jihadi to sai za unzilat suratu yayin da aka sabkar da sura sura ko muhkamatu wadda take ba a shayi tattara cikakka wasu kira fi halƙitan ta ambaci yaƙin a cikin ta nemi manzo a shirya to rayatan da zina fi kulubi marar sai ka ga wanda cuta ta mana huce take cikin zukatan suna shakka ashe da da da kwai mana huce a ciki yanzu runa ilaika anan suna dibi zuwa gare ka nazarar da magashi a laifi daga da mauti irin kallon wanda mutuwa ta ruhu mai ya tsuru tsuru kan ya ka ba ta ɗan wata kuri a kai iya haka iya kallon wani da wani shi eh an zo mutuwa ba daɗi eh ya ce gaba da ta أولى aula wala mauta aula lahu su ta hidda zai shi ne labarin da'atun biyayya wa ƙaunar ma'ruf da waɗa wadda take sananna ita ce mafi kyakkyawa bai za a zama al'amuru idan al'amari ji ya girma faral an farlanta yaƙi an ya huto ya za a yi falau sadakullaha da sun gaskata Allah sun sa imani sun koma ga Allah la kana hayar da mu da shi ne هل عصيتم إذ هل كنا عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
هل عصيتم شن سو كوكي كوكو كنا غني إن توليتم إن كوكا جويا كوكا بعد بقى أردتم رجعاتي أن تفسدوا في الأرض كتيكو يبقى الناس إن كذا كن بر إيماني وتقطعوا وتقطعوا أرحامكم ينكي الزمن تنكم akan irin aikin na jahiliya to ula'ika أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ula'ika waɗannan su ne allazina la'anahumullahu Allah ya nisantar da su daga rahamarsa wa asa- wa me?
فأصمهم wa sammahum ya kurantar da su a bisa jin gaskiya kunnen su batta jin ji na gaskiya bayan haka nan wa ma absarahum ya rufe idan dinan idan bayya ga gaskiya Allah kuma fa yace yace an dari da haqqa bisa zance ta huda kai dari da huda hanyar shari'a ba su fita to a bala ya
أفلا tadabbaru يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
afala ta dabbaruna da ƙur'ani shin su da Allah ba sa lura da ƙur'ani su gane gaske shi am balle kai ala qulubi wa bisa zukatan su da aqwal gubni kwado an sa kwado ko kuba an rufe zuciyar gidan karhe da gidan suminti da suminti karkyaure na karhe da karhe aka gubni kwadon kwado aka sa aka rufe ai ba iya fitawa ba a iya canza shi ko da da marto a ji unguwa ta ji ana kishin ruwa zuciya ta rufe zuciya ko in ta makamce da ne da bai ba da ba ya ce eh ya ce in nan lalle إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ya ce إن الذين ارتدوا yawa in nan lazina irtadu ko wanda suka yi rutu suka ba da baya sau ko ta gaba na wuce ala da ba da bisa bayan su min da ba'a da mata na yana lahumda guda bayan shirya ta bayyana suka ƙi shirya suka shaidan ya shi ya ja su a shi ne ce a shaidan da sawwala lahu shaidan ne ya raya musu mugun aiki wannan nasu wa umli lahu ya musu shibta yayi kaza kaza kaza ibla'i tikite ya musu zalika bi annahum abin da yasa ce annahum qalu dan sun ce lil ladina kanu ma amma nazala Allah abin da Allah ya sabkar sun tuni mushrikai kuma shabiti ko kuma suka ce sannan za mu yi ku fi ba adam ko umar a cikin shashin al'amura kaga ya ce wallahu ya alamu Allah ya san tsararar ku abin da suka koyi suka koyi to kai ba وكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم to kafirai in za su mutu duk kafirai sai Allah ya aiko mala'ika da dubbulu na bakin ƙarhe shi ne masaba da masaba yana kwantsawa musu a fuska da dubara in an kwantsa ba a fuska sun yi a buga a dubara da yin gaba ya ce fa kaifa yaya kaga za ta wafatu mul mala'ikatu lokacin da mala'ikatu ke amsar ransu yadrubuna suna bugun su mala'ikun suna bugun wujuhahum fuskar su wa dibarahum da dubarar su ta kashin su suna buga da dumbuzo na bakin karfi shine martan kari shine ake cewa masa ba zalika ina bugun su da masa ba da a fuska a dubura zalika abin da yasa ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فحبط أعمالهم ذلك abin da yasa ake musu haka nan bi annahum tabu sunni ma asada Allah abin da Allah zai yi a fushi da wannan shine musu azabu wa karahu sun ki ridwanuhu yarda shi aiki wanda yake so to sun yi shi Eh, to tun da haka ne wa ha ba ta amalu duk wani aikin da suke da kun shi ma ya zube Eh, ya zube aikin nasu amin أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدغانهم
am hasiban lazina ko suna zaton wannan wanda fi kulubihim maradu a cikin zukatansu akwai cuta ta munafici suna zaton Allah ne farajin lahu adganakum Allah ba zai hudda ba ke ta take cikin argan ke ta take ta ce ba zai hudda ba hada ke ta da za su wa annabi ke ta da za su wa mu'mini suna zaton ba a hudu ba yana zaton ba a saka ba ba za a saka walau ne ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم
yace ولو نشاء walau na sha'u Allah ya ce da mun ga dama ji لأريناكهم za a raina ka da mun nuna wa munafikai da ka gan su eh da wani da wani da wani munafikai ne. da mun so sai mu nuna ba fala ta arfanna fala ta فلعرفتهم wala arabtahu za ka san su bi simahu da alamomin su da ka gan shi alamar shi ku ne da alam za ka san su a haka wani ta arfanna kuma za ka san su hallar fi na hallar kauna a cikin guragunan da in an ɗauko zancen sai a wani hayafi da sai a yi shuni ko a kasa kuɗi da da da suka mun gani da mun so duk da mun haka da kaga ya ce wallahu ya alamu allah shi ne mafi sani da amana ku aikin ku ne kirki ko mara kirki allah ya yi to
ولو- ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم to wallahi la nabilu da kun za mu zarabce ku hatta na alaba hammu hutta muwari wanda yake mujahidina masu jihadi na gaske minkum daga cikin ku sabirina da masu hakuri a cikin jihadin na gaske wanda na bazan ko dan mu jarabta a ku a gane labarin ku da yadda kuka fi da'ati wal ma'asiyati mumini yayi da'a wannan wane ne wanda ba mumuni kuma ya yi sabo shi ba shi kuma ya sabo Eh, ya ci gaba da cewa innan da إن الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم to innan da na kafaru kuma ka ga waɗanda suka kafirce wasaddu an sabilin layi suka toshe daga hanyar Allah suka toshe mutane a kan hanyar gaskiya wasu sun bar gaskiya kuma hallau ba su bar ba wasu mutane sai su janyo su suna so su toshe su daga hanyar Allah wa shaƙin rasu da kuma sun sabawa ma'aiki hallau kaga wannan mutanen yawa min ba da mata bayyana da hudu guda bayan shirya ta bayyana duka su tsaya suna yin haka nan ka gana sa mutane zamanin annabi haka har a zamanin yanzu to dan su san wa su san lan yarudullah shay'an ba sa cutar addini ba su cutar Allah da gobe shine ba su cutar addinin Allah da gobe wasa ya baka wala wasa يحبط shi ne أعمالهم kuta a malo da sannan aikin zai zibi duk aikin da suka yi zai zibi ya lalace ba ba a bisa shi yawa su ci gaba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم to su aikin su ya zibi wancan duka to sai aka yi kiran mutane kuma ya ayyukan lalina amanu ya kun da kuma da gaskiya da Allah da ma'aiki abinda ake nema gare ku a fi'un da ku ba Allah wa ɗiwar rasu da kuma ma'aikin Allah bin da ya faɗa muku ma'aiki ya faɗa muku Allah ya ce kaza to ku bi kashe da wala ta batsilu kashe da ka ku ɓata ayyukan ka ku ɓata ayyukan ku ya ake a ɓata aiki bil ma'asi masala misali da sabon Allah misali da sabon Allah ake ɓata aiki innal ladina kafaru إن الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن غفر الله لهم
innal ladina kafaru kaga wanda suka kafirci wasaddu suka toshe an sabilillahi hanya ta Allah tariqal huda suka koyi suka batar da hanyar shi shi ita ko ita ce shari'a summa matu suka mutu wa hummi kufar suna kafirai to wannan fa sai Allah ke dan ne da furullahu dan can gafara wannan babu ita Allah zai musu gafara
ولا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
ولا تهنكم لذنب وتدعوا إلى السلم نعم وتغل سلوك الأقاليم لتقول بذكرنا وأنتم الأعلون قولوا لوحي الصبر قولوا لوحي السوء صلى الله عليه وسلم والله معكم جيبكم الله يلا تعرضكم ولن تتركوكم بيبركوا بقى ولن تتركوكم أعمالكم بيبربق أيكم كده لا ده لا تسألوا سكتي إنما الحياة في الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم
إنما حياة الدنيا تارى wannan ta duniya da kake ganin ta yin aikata aikatan wannan da kake gani laifin wala hau tsaron wasa ne babban wasa wani tuminu abin da ake so in tuminu in kun yi imani kun ba da gaskiya wata ko kai tsoron Allah to yuci ku kuzura ku Allah zai ba ku ladan ku cikakke la sa'a da kuma amma da ku ba ce ba ce ba ku ba da wani abu ban shi ne sai saka to ba ce kuwa da wani kai in yi sa'alu ku a in ya roƙi in an tambaye ku ma zakka ce in abin da إن يسألكموها فيحرقوا تمخمقلوا ويخرج أدلانكم to in ya tambaye ku ma abin da ku ba da kanka in ne zakka shi ma an ka fa ba to ka shede da da wannan duk ke rowa wai haraju eh, wannan ويخرج أدلانكم waharin su yana wutar da afgana kun ke keken ku a cikin addinin islam ha an ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
ha antum ya ku waɗannan ha'ula waɗannan ne ha antum ha ya ku waɗannan ha'ula waɗannan ta da auna ana kiran ku da tun ku ku ci da fi sabilin da ke ɗaukar karamar Allah wa minkum daga cikin ku ne ba hal akwai mai ruwa mai halawa to mane ba hal wanda ya ruwawa fa yana ma ba hal an da fisi basira ruwai kan sa ta kuka wallahu lalle Allah ganiyu mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne matsiyata talakawa ko kuwa ce talakawa to wanne وإن تتولوا wani ta tawallau in kuka juya kuka ba da baya kuka kiya an ce ku yi kaza kun kiya ku taimaka da an wani kuma an fusa ku ba da zakka ku yanke ya kun kiya to Allah fa ya tabbata da kawai zai masa ya wasu mutane gaira kuma kuma ya kawo wanda za su eh da kun ce bakwa aikin Allah ko an ce ku yi kun ki to sai juya ya kawo wanda za su sun ma la yakunu su kuma wanda za a kawo din fa ba la yakunu amsa da ku ba kamar ku ba su su suna da'a suna ga abin da aka ce in Allah ya gara da kunta sai a masa ya kawo